الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم آمين وزيني بالحلم آمين وأكرمني بالتقوى آمين وجملني بالعافية آمين اللهم ثبت جناني آمين وأجر الحق على لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah, muna gode ma Allah madaukin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu dura inda ma kwana wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul namli wanda mun kwana karshen kisar ah, sai ah, annabi sulaimanu alaihi salamu da shi da sarauniya bilkisu wanda a yau kuma za mu tashi a farkon kisar annabi a annabi salihu alaihi salatu da shi da mutanen shi a shi ne saboda haka za mu tashi a farko wannan kisa ta annabi salihu alaihi salatu wassalamu da shi da mutanen shi na watan samudawa wanda ina ji kwanan baya mun karanta a kisa tasu din a can wacan sura ta soce shu'ara idan mun ka hito din wanda mai magana gare su cewa shi annabi salihu alaihi salatu wasalamu shine wanda allah maɗaukin sarki ya aiko zuwa ga mutanen shi wanda ƙabilar tashi su ne samudawa su ne dama sunan ƙabilar tasu kenan samudu sannan aka ce su samudawa ɗin nan larabawa ne sannan kuma bayan larabawa ne a allah maɗaukin sarki ya shi hida masu arziki mai yawan gaske kuma suna zaune wani gari ne da aka ce mai hijir wanda shi wannan hijir din an ce wani gari ne wanda yake nan tsakanin madina da kuma ƙasar sham ma'ana ƙasar siriya kenan shi ne za ka ji allah yana cewa wala ƙar kazzaba ashabul hijir mursalina mutanen hijir sun karyata manzanni a cikin suratul hijir din to shi yasa ka gama suratul hijir ma akwai wato sunan garin da allah ya aiko su shi annabi salihu kenan alaihi salatu wassalamu zuwa ga mutanen shi sannan aka ce wata rana ma maza Allah sallallahu alaihi sallama ya taɓa bi can a nan inda garin nasu da yake kusa ga wurin an ka ce lokacin zai ta zuwa tabuka da shi da sauran musulmi da suke tare da siwa ya bai ta nan wajen sannan an ce kuma su an yi su ne bayan adawa adawa wata an yi su ne kamin bayan adawa bayan an an yi adawa sun wuce ne sannan aka ce kuma kamin annabi ibrahim ne an kai su kuma sannan bayan wannan kuma shi annabi salihu alaihi salamu ya kira wasu zuwa su bauta ma Allah shi kadai su bar yin shirka ma'ana su bauta ma duk wasu abubuwa da ba Allah din ba to shine zaka ji Allah yana gaya mana cewa wa ila samuda akhahum salihan qala ya qawmi abdullah ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyanatun min rabbikum yake cewa hakika an aiko watan Allah madaukin sarki ya aiko annabi salihu zuwa ga mutanen shi wai ma'ana aya samudawa Allah ya aiko musu dan uwansu annabi salihu ya kira su ya ce ya ku mutane ku zo ku bauta ma Allah ku sani ba ko da wani Allah abin bauta in ba Allah madaukakin sarki shi kadai ba hakika hujjoji bayanannu sun zo muku daga wajen Allah ubangijin ku to bayan ya gaya musu wannan magana sai suka ce mashi a'a amma ko ya salihu kar kun tafi na marjuwan qabla hadha atana hana anna abu da ma ya abu da abauna wa inna na lafi shakki mimma tad'una ilaihi muribin suka cewa amma ko salihu da muna ganin kamar kai ya cancanta mu naɗa kai a shugabanmu amma yanzu kuma sai ka zo da wanga sabon abu wai suna ganin har ya ɓata wayo ne kenan yanzu gare su cewa wai da suna ganin kamar mutumin kirki ne shi shi ya kamata su naɗa matsayin shugaba to amma kuma yanzu gashi ya zo ya ce shi Allah ya aiko shi yanzu suka ce mai zaka bari zaka zo ka rika hana mu ga abin da muka isko iyayenmu suna bauta ma suka ce gaskiya mun muna cikin shakku da kokanto ga wannan abu da ka kira mu mai da shi ba sannan bayan wannan sun ga mai irin wannan maganganu sannan sai suka ce mashi to yanzu abinda suka so suna sun ya gwada masu mu yi hujjar cewa shi annabi ne shi Allah ya aiko shi ya kawo musu aya su gani to shine ya tambaye su me suke bukata sun kace ai abinda suka so suna son duci kayan ne wayan duci shi- shi suka so ya haihi taguwa yanzu su gani sannan za su yi imani da shi ya to amma duk da haka annabi salihu alaihi salatu wasalamu a bayan sun yi wannan ya tashi ya roki Allah madaukakin sarki ya ce yana son Allah ya saukar da wannan taguwa din shi yasa can kaji suna ce mashi ma anta illa basharun bisuluna fa ati bi ayati in kunta min sadiqina ai kai mutum ne muna kawun muna amma ka zo mana da aya muna in kai mai manzo ne kai na gaskiya mu- mu mu gani ba wai ma'ana shine ya kawo musu wannan taguwa din shi wannan dutsin ya haihe wannan taguwa din su gani to shine annabi salihu alaihi salam ya tashi ya roki Allah kuma Allah ya karbi addu'a din Allah ya ce ba matsala za a ba su taguwa din shine Allah ke cewa inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wasdabir wa nabihim anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtarar sai Allah ya ce ba matsala a mu za mu aiko musu wannan taguwa taguwar suka ce suna bukata din ba matsala za mu sauka musu ya ita din sannan kuma amma idan muka sauka musu da wannan taguwa din sai Allah ya ce za mu- za ta zama matsayin fitina gare su jarraba gare su saboda haka yake ce mashi annabi salihu ya jure da ya yi haƙuri ga abin da suke mashi din kuma ya gaya masu cewa ita wannan taguwa din da aka ce da suka nema to za a raba ruwa rabi tsakaninsu saboda haka za a raba tsakaninsu yau an ce dama rijiya guda ce gare su ga duk gare nan suka ibar ruwa suna sha to saboda haka sai ce yanzu abin da za a yi ita wannan rijiya za a raba ne yau in sun ka sha ruwa gare ta gobe kuma ita wannan taguwa ita za ta shan ruwan duka saboda haka su ba za su samu ruwan sha ba to kuma sun kai da haka nan din kuma ana cewa lokacin da shi annabi salihu ya roki Allah wannan taguwar dutsen ya haihe ta suna kallo din wa ya roki Allah taguwar kuma sai gashi a dutsen ya nakoda nan take wurin kuma ya haihe ta wannan taguwa din sannan ita ma taguwar ita ma ta haihu nan wurin kuma nan take to shine aka ce amma gashi waɗannan ruwan za a raba tsakaninsu yau in sun iba amma an ba su dama duk da haka nan suna iya su ebe ruwan da za su yi amfani da su da yau har da gobe ma amma goben dai su tabbatar da ba wanda zai iba ita kadai ce za a bari da- da- da shan ruwan to lokacin da aka yi haka a sannan sai kuma wata ayat aka Allah yake cewa hazihi naqatul laha shirbun laha shirbu yawmin ma'lumin wala tamassuha bisu'in fa ya'khuzakum azabu yawmin azimin sai Allah ya ce saboda haka ita wannan taguwa za a bata ruwa wanda yini nata yawan wanga yini nata gobe kuma gobe kuma naku amma kada ku kuskure ku shahe ta da wani mummunan abu in wa kun ga shahe ta da wani mummunan abu ya ce to ku sani azaba mai girma za ta kama ku to bayan ya gaya masu haka duk dai ayoyin duk sun zo da daman gaskiya cikin alkur'ani inda Allah yake bada labarin taguwa din da inda yake cewa ya qaumi hazihi naqatul lahi lakum aya fazaruha takul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun qarib yake cewa ya ku wato mutane na wannan taguwa ce ta Allah kada ku kuskure ku shafe ta da wani mummunan abu ku batta ta ci ta sha a cikin bayan kas- bisa ga bayan kasar Allah in kun ga shahita da wani abu ya ce hakika wani watan fa ku za kuma azabun qaribun azaba nan kusa kusa nan take za ta kama ku in dai kuma kuskure kun ga shahita da wani mummuna abu to sannan bayan sun yi haka duka wannan abuwa sun faru annabi salihu dai ya gaya musu ga ka'idodi da kuma doka ta wannan taguwa din kaga abin da ya rage sai kiyayewa kenan to amma duk da haka waɗannan mutane saboda kafircin nasu an daɗe ana tafiya haka nan tagowa tana shan ruwa yau ta sha ruwa gobe su kuma su iba lokacin da aka ci gaba da yin haka sai suka ce to kuma yanzu su sun gaji ya za a yi a ce kuma su yau su adda ruwa kuma gobe taguwar da ita kaɗai za da shanyewa suka ce su kan gaskiya wannan ah, abin ya masu yawa ba za su iya ba saboda haka suka ce abin da za a yi shine su yanzu za su kashe wannan taguwa ɗin za su kashe wannan taguwa to aka ce suka shirya wannan kisa na wannan taguwa din wanda bayan sun shirya za su yi kashe nata din sai sun ga tara yan uwansu gaba ɗaya wanda za mu karanta nan gaba cikin wannan sura din ayat da Allah ya cewa kana fil madinati tis'atu rahadin yusiduna fil ardi wa la yuslihuna qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanakun thumma lanaqulana liwalihi ma shahidna mahaliki ahlihi wa inna lasadiquna wanda aka ce waɗansu mutane ne su tara su tara ɗin nan suka yi shawarwarin su suka ce to abin da za su yi za su kashe wannan taguwa ɗin za su fita in sun ka garin su ce za su yi tafiya zuwa cikin zuwa unguwa amma in sun ka ta can za su samu wani wuri sai su ɓoye idan sun ka ɓoye bayan sun kashe taguwa sai shi annabi salihu ɗin in dare ya yi za su hito da shi da duk wanda sun kai imani da shiya za su sa- za su kashe su gaba ɗaya to aka ce sun kashe ta su tara dinnan sun ka shiga cikin wannan kogo da sun ka shiga cikin wannan kogo wani iko na Allah sai Allah ya sa ya kawo wani duci sai ya zo ya- ya dada bakin hanyar kogon da su ciki kuma gashi ba sai sun shiga wurin ba wanda ya sani su kaɗai suka sani tun da dama kwacan baki ci ne sun ka shirya ba wanda ya san suna cikin wannan kogo balle a buɗe su shi kenan sun ka halaka can wajen kawai to aka ce wato lokacin da sun ka a ka- sun har- tago sun ka fara kashewa tukun an ce da umarnin wannan wanda ake ce ma kudaru an ce wani mutum ne daga ciki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana yake ce musu na aliyu radiyallahu anhu yace bari in ba ku labarin wanda wanda yake kowa rashin arziki duk duniya gaba ɗaya sai ma- suka ce haka ne ya rasu da ba haɗa mana su ga sai ya ce wanda ya kowa rashin arziki din nan shine wanda ya kashe taguwan nan to ai in ba manci ba can cikin sutu shamsi me yake cewa izin ba asa ashqaha lokacin da sun kasa wanda ya kowa rashin arziki cikin su shi ya ta ya kashe na biyu manzo Allah ce wanda ya fi kowa rashin arziki na biyu shine wanda za ya kashe ka kashe da na Ali ya ce wanda zai sare ka nan ga wayanka har gemin ka ya jike da jini ya ce to shi kuma shi annabi wanda yake duk duk duniya su sun kai kowa rashin arziki waɗannan mutanen subhanallahi Allah ya tsare mu to waɗannan abin da suka yi kenan su waɗannan mutane na shi annabi salihu suka shirya za su yi wannan makirci din to lokacin da suka shirya haka sun ka ce za su kwana suna wato suna shawarorin ta inda za su kashe shi wannan suka zo suka soke ita wannan taguwa din da umarnin shi wannan kudaro din kenan ma'ana ya zo ya kashe wannan taguwa din bisa ga umarnin su tunda su ne suka yi shawara suka yi ittifaki shi ya zo ya aiwatar da aikin kuro to shine za ka ji Allah yana cewa a sun soke wannan taguwa din shine inda Allah yake bada labarin waɗannan cewa fata na dau fa na dau sahibahum fata a da fa ƙara wai sai sun ka kirawo dan uwansu sun ka bashi wata abun suka soke wannan taguwa din wata aya kuma Allah yake cewa to bayan an soke wannan tagot sai shi annabi salihu an ce baya garin lokacin da sun kai abin lokacin da ya zo sai yake gaya masu cewa a ya tambaya ina tagota shi aka faɗa masu cewa ai ga abin da ya faru waɗannan kafirai sun kashe wannan taguwa ɗin da aka ce sun kashe ta sai ce to bayan sun kashe wannan taguwa ɗin babu wani abin da ya faru sai aka ce eh lalle ta yi kuka so uku to sai ce to alama kenan kwana uku kenan za a da an yi kwana uku halakar da su za a yi duka to saboda haka bayan kwana uku din sai ga wannan azaba din an halakar da su shi yasa sun ka ce su da sun ka ji labarin ya ce ai bayan kwana uku za a halakar da su ba sai sun ka ce ab to in dai haka ne bare su yi kokari shi ma sai dai su kashe shi sai da rigya su ka gane wani sun eh wai wai ka ga wani sun imani ba imani za su yi ba a'a wai za su yi gaggawa sai su rigya ya rigya su kaiwa can lahira din saboda ka za su halaka shi kamin kwana uku ɗin cuka ka sun ƙara yin aiki ba ƙarfi ba sannan sai suka ce in kuma ba gaskiya ne ba in ƙarya ce ya yi ba ta- ba wata taguwa ba wata azabar da za a yi mana to shi kenan sai suka ce saboda haka sai mu kaga in munka in ya zama ba wata ba wata azabar da za a yi mana din sai suka ce kaga kenan mun riskar da shi da taguwa ta yi saboda haka mun kashe shi can can isko taguwa ta yi can shi kenan abinda suka ce kenan to shine zaka ji Allah yana cewa a sai aka ce fa aka ruha fa qala tamatta'u fi dalikum salasata ayyamin zalika wa'dun ghairu makzubin yace ku tai ku ji dadi a cikin garin naku din amma dai kwana uku an ka baku sannan Allah ya ce musu kuma alƙawali ne wanda shi wannan alƙawalin ba ƙarya cikin shi sai ya tabbata saboda haka cikin kwanan nan uku da an ka baku ba ku wuce su to haka ko Allah ya ce to saboda haka sai an halakar da su din gaba daya sai ga su Allah ya ce bayan an yi haka bayan kwana uku din sai ga shi an halakar da su din wanda Allah yake cewa fa a wato sai aka saukar da wannan azabin fa hazal humur rajifatu fa asbahu fi darihim jathimina sai ga wannan tsawa ta kama su da girgiza wannan take suka waye gari duk sun mutu duk an halakar da su baki daya a to wannan abin da ya faru gare su kenan aka halakar da su waɗannan mutane din waɗanda sun kai din su ne can wanda ba karanta cewa Allah yake cewa kazzaba samud bi dagawaha idhin ba asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fa kazzabuhu fa aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha fala yakhafu ubaha to su ne can Allah yake bada labarin nasu din to shi nan can dai bayan mun karanta su din to nan shine Allah sake dawo mana da kissa ta su din Allah yake cewa a wani arsalna haƙiƙa mu aiko ila samuda zuwa ga samudawa mu aiko musu akhahum salihan dan uwansu annabi salihu alaihi salatu wassalam da yazo ya gaya musu cewa ana ubudullah ku bauta ma Allah amma duk da haka nan fa izahum fa sai ga su watan su waɗannan samudawa dinnan sai ga sun zamo fariqani sun zamo jama'a kala biyu ya tasimuna suna husuma ma'ana suna jaya da juna wai ma'ana wasu sun kai imani wasu kuma sun ka kafirci kaga sun zama kenan jama'a kala biyu kenan shine a fariqani ya tasimuna
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنات لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بكم معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون
to saboda haka a sai suka ci gaba da bayani annabi salihu alaihi salatu wasalamu a ya ci gaba da masu magana cewa bayan sun yi ya, ya, ya- allah yake cewa ya, ya aiko shi amma sai ga sun zama kashi biyu rabi sun yi imani rabi kuma sun kafirce to kala sai ya ce masu ya ƙaumi ya ku mutane na limata ta ajiro na bisayyati me yasa kuka neman gaugawa da kawo azaba qabla alhasanati kamin samun rahama allah saboda tun da ya kirawo su so su yi imani da Allah malmakin su yi imani da Allah su bauta ma Allah sai kuma suka dawo suna izgili suna cewa to su in gaskiya ne shi annabi ne shi ya ya kawo masu azaba su gani mana to shi yasa ya ce masu to wai ku me yasa tasta'jiluna bi sayyi'ati kuka neman gaugawa da mummunan abu gare ku qabla al-hasanati kamin zuwa abin da yake kyakkyawa shine kuna neman gaugawa bil azabi da azaba qabla ar-rahmati kamin zuwan rahama me yasa kuke yin wannan sai ya ce masu laula ta ta gafi wurin Allah ai da dai kun nemi gafarar Allah da ya fi muku zama alheri mina shirki ku nemi gafarar Allah daga wannan shirka da kun ka yi kun ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba in kun yi haka la'allakum turhamuna lalle Allah za ya ji kanku kuma sannan Allah zai tausaye ku kuma ya gafarta muku zunuban ku baki ɗaya kun ka nemi gafara din wannan shi ya fi bisa ga irin wannan rashin kunya din da za ku yi to bayan ya gaya masu haka kalu sai kalu sai sun ka ce mashi annabi salihu alaihi salamu kai mu wa ta dai a mu dayyar na bika mu wa mun yi camfi da kai ya wabe mamma aka da kai da waɗanda a tare da kai ya mun gano cewa horin gada mun ka samu ma saboda ku ne an kai mana hori wai saboda aka wai tun da an- saboda lokacin da aka ce annabi salihu ya fara kiransu haka din to sai gashi aka samu hori na ruwa kuma sannan sun ka samu yunwa sun ka ce kai mu mun canfa ko ha muna ganin cewa ku kun ka ja mana ga yunwa din ga- da horin gada an kai saboda wanga abun ne da kun ka ce Allah ya aiko ka don ka ce Allah ya aiko ka ne da kai da waɗanda sun kai imani da kai shi yasa sai mun ka samu ga matsala din shine ma'anar canfi shine a a- a ɗanyar nabika mu mun shu'umci da kai ya mun yi canfi da kai ya bi mun ma aka da kai zuwa waɗanda a ta da kai daga cikin mu'minin mu'minin daga cikin mu'minai to kala sai annabi salihu ya ce musu a'a ai da'irukum indallahi to ai wannan abubuwan nan ne da sun ka same ku daga wajen Allah ne saboda haka wannan musiba ta same ku ta hori da kuma yunwa to daga wajen Allah ne ba daga gare ne bane shine da'irukum wannan abin da ya same ku na azaba indallahi daga wajen Allah ne subhanahu wataala atakum bihi shi ya zo muku da shi ya sai ya ce musu amma dai ku jin da haka nan bal antum qaumun tuftanuna ku dai mutane ne wanda ake ake jarraba bil khairi wa sharri Allah yana jarrabta ku ne da alheri da sharri don ya gani shin za ku yi imani za ku dawo ku miƙa waya ku sallama zuwa gare shi saboda haka duk an don ɗaya jarrabawa ne Allah ya muku wannan lamari naku Ehe.
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مولك أهله وإنا لصادقون
a to shikenan sai Allah yake ci gaba da bada labarin waɗannan kafirai na annabi salihu yake cewa to bayan kuma haka wa kana fil madinati ya kasance a cikin garin na madina wata a cikin garin na su mutanen annabi salihu din garin hijir kenan ya ce dama kwacin tis'atu rahadin akwai waɗansu mutane tara mutum tara waɗanda su waɗanda mutane ɗin yufsidu na fil ardi suna ɓanna a bayan ƙasa bil ma'asi da aikata ayyuka na saba ma Allah wala yuslihu na ba su gyara ma'ana sai ya ce su ba su da aiki sai ɓanna wato shi ne su ba su da aiki in ta'adda ne su ba shi ne tisaturatin yufsidu na fil ba su da aiki sai ɓanna wani shi ne dama kwacin maɓanda su ne ake cewa in ta'adda to shi ne su waɗanda mutanen su tara ba wani aiki alheri da suka in ba ɓanna da suka yi a bayan ƙasa ba fil ardi a cikin ƙasa ba wala yuslihu na Allah ce ba su yin gyara ma'ana ba su yin ayyuka na biyayya ga Allah qalu su waɗanga mutanen ga guda tara sai suka ce ta qasamu billahi ma'ana suna mitini tsakanin su kenan sai sun ga ce kulanci da Allah wai ma'ana suna son su kulla wani alƙawari ne tsakanin su wanda kowa ya sa hannu ga irin ta'addancin da za su yi din shine ta qasamu billahi ko rantsuwa da Allah lanubayyitannahu cewa lalle za mu halakar da shi annabi salihu da shi da mutanen shi wanda sun kai imani cikin dare shi ne lana bai tannahu za mu kashe cikin dare wa alahu da shi da iyalan shi sun malana kulan da sannan sai mu ce liwalihi ga wanda an majibincin jinin shi ma'ana wanda zai zo ya nemi me yasa an kashe shi ya nemi cewa watan haƙƙin su haƙƙin shi annabi salihu ne sai su ce mashi to ai mu ma shahidina mu haliki ma shahidina mu holaka ahlihi mu ai ba mu halarci halaka iyalan nashi ba da hakan ga mu ba ba mu wara an kai kamar yadda na faɗa muku can baya cewa sun ci za su yi tafiya zuwa cikin gari unguwa ne to amma sun kai ta wai da niyyar don ya aka gaba a gansu ba kaga in an kaji an yi ta'addanci ba a cewa su ne sun kai tun da dama kwacin sun yi suna yin ta'addanci kaga yadda an ga an yi dama ta su ne to shi yasa sai suka ce za su shirya wannan ɗin in sun ka tahiyar su sai su shirya abin da sun ka shirya ɗin amma in sun ka kashe annabi salihu da shi da iyalan nashi to sai ya zama ko da an zo ana cigiyar wane ne ya yi sai su ce to ai su ko can ba su magani an kai ba su da labari ba su an yi ba shi ne sai ce ma shahidina mu mu halarci mu hulaka alihi watan halakar da waɗannan iyalan nashi din ba kuma sai su ce wa inna la sadiquna su ce mu wallahi masu gaskiya ne nan wa shawara ce su gaskanin su suna shawarwari ne haka ya kamata su yi din to shine aka ce bayan sun yi haka din an ce sun yi haka din ne lamma qala lahum salihu lokacin da shi annabi salihu ya ce masu innahum sayuhlakuna cewa za a halakar da su ba da salasati ayyamin bayan kwana uku sai sun kace to in dai haka ne innahum sayuhlakuna za a halakar da su to su kuma innahum sayuhlakuna salihan za su halakar da annabi salihu fi hazihi lailati a wannan dare din saboda haka wadda onna asa sun kai ban kwana da mutane annahum yuriduna safaran sun kace asu za su yi tafiya zuwa zuwa unguwa ne wa zahabu sun ka tafi ila magaricin zuwa ga wani kogo ya stafuna fiha don su boye ciki wannan kogo din saboda haka ƙarshe wai iza ja allailu in dare ya zo ya atuni bi baiti salihin sai su zo gidan annabi salihu wa ya qatuluna su kashe shi sannan wa ya qatuluna man hawlahu su kashe duk wanda a gefen kusa gari shi din sannan wa yaquluna sai su ce inna na ma hadarna kun ai mu ba mu nan ba mu garin kunna musafi na ai mu muna wurin tayi ba mu da labarin abin da ake ciki to ƙarshe fada bak Allahu alaihim aljabala sai Allah ya kawo wani duci ya zo ya dade da su ciki fa uhliku an halaka da su hunalika cikin wannan kogo da shi kenan kullum to kaga sai ya zama watan nan ka sun birkice daga wakilan jama'a haushe ko wanda ya faru kenan a tunan cewa wa kana fil madin tis'atul hadin a malamai da sun ta magana gare su eh kaga nan da aka ce wa kana fil madinati a cikin garin madina din ma'anar da ma ko in ci kalmar madina wai birni birni shi ake nufi da kalmar madina to aka ce a shi wannan madina din da ake nufi ma'ana shine garin da hijir din shi ake nufi da shi haka imamu dhahaku ya ce hijira ke nufi an ce su daga cikin manya-manya ne su waɗanga mutum tara ɗin manyan mutanen gari ne su tara sun kai wannan ta'addanci ɗin sannan a su imamul kurdubi ya ce kuma waɗanga mutanen tara da aka ambata su ne mutanen watan yan uwan shi kudaru ɗin ne wanda ya kashe wannan taguwar tare suke da shi duk shawarar su guda ce sannan muhammadu bin isa haka ya ce waɗannan mutanen guda tara ɗin watan bayan sun soke taguwar ne sai sun ka ce to su ku zo mu tahi mu je mu kashe shi annabi salihu din da shi da iyalan shi kaga in ya zama mai gaskiya ne shi ya mun yi gaugawa kenan mun kashe aljanna kamin mu muzo mun kashe lahira kamin mu muzo din wai in da gaskiya ne azaba za ta zo musu din to shi yanzu sun fara halakar da shi tukun sai ya fara zuwa ya isko ta watan ya isko ya riga su zuwa can da dakayen kamin su su zo sannan suka ce wa in kana kaziban in kuma makaryaci ne ba da gaskiya kai ba shi annabi bane to kunna qar alhaqna bi naqatihi kaga mun hada sai da taguwa ta can ya suko da can shikenan kullun su hadu can subhanallahi da aka suka zo cikin dare din a don su yi wannan da karshe to sai Allah aka ce sai aka turo masu da wasu malaman sun ka ce mala'iku ne an ka turo da duwatsu na suna jifa su da sun ka mutu wasu kuma sun ka ce a cikin kogon dai ne sun ka shiga da sun ka shiga cikin wannan kogo sai dai kogon duci ya zo ruhe da su ciki to wannan imamu tabari duk ya kawo wannan da imamu qurtubi har da ibnu kasirin ba sannan a karshe bayan haka an ce su tara ne sun ka zo kowanne da takobi ne sun zo za a zo su halakar da shi annabi shu'aibu din annabi salihu da alaihi salatu wassalam an ce kuma watan akwai wani masallaci da yake da shi annabi salihu din a cikin garin hijr din to sai suka ce to abin da ya kamata su tahi sai su laɓe cikin wannan kogo ɗin in dare ya yi annabi salihu ya to zuwa wurin sallah zai yi sallah cikin masallacin nashi ɗin sai su same shi sai su kashe shi ta wani sun kashe da kenan to ƙarshe sai gashi dai allah ya saukar da wannan azaba ɗin gare su an ka halakar da su ba na'am to sai aya ta gaba
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرنا قومهم أجمعين
Ah, to saboda haka bayan bayan ah, wannan ya faru an halakar da su waɗannan su tara ɗin kamar yadda muka yi kuma bayani can kwanan baya ga waccan kisa da muka haɗu cewa an ce su mutane ne da masu tara waɗanda shi annabi salihu ɗin ya ba su labari ya ce wato cikin ɗiyansu ya gaya masu cewa wato cikin ɗiyansu za akwai wanda zai haihu cikin su ɗin akwai wanda zai haihu ɗan ɗa wanda in ya haihu ɗan ɗa shi wannan ɗan ɗan shi ne zai zama sanadiyya cikin wa- wani wata ne ya ba su labari ya ce wannan watan a cikin shi ne za su haihu wani daga cikin su zai haihu ɗan ɗa wanda shi zai soke wannan taguwa ɗin to shi yasa sai su kuma da zai ba su labari duk wanda an kama haihuwa cikin wannan wata ɗin sai ya kashe ɗan ɗan nashi ɗin don gudun kada ya yi wannan aikin to sai aka ce sai mutum dama su goma ne an ka ce sai guda daga cikinsu sai shi kuma ya ƙi kashe nashi ɗan ɗaɗin sai ya bashi to ko da yaron ya girma aka ce sai ga cikin ɗan lokaci ya ta saurin girma nan take sai ga shi sai ya zama su kuma waɗancan mutane tara ɗin tun dama su goma ne kaga kowanne daga cikinsu yana ya kashe ɗan ɗan shi shi kuma wanga na goma kaga bai kashe nashi ba to sai ya zan ah, idan suka gane shi duk sanda suka ga wannan yaron ya wuce sai su ta jin damuwa da bakin ciki wasu sun riga sun kashe nasu ɗaya amma su kuma ga ɗan ɗan wangana da bai kashe ba gashi na suna ta gani to ashe shi wannan kudaron wannan ɗin da ba kashe din ba shi shine zai kashe tagwat kaga shine zai ja musu bala'i ma da zai ja musu din to shine aka zo suka shirya suka ce to su dai gaskiya za su sun gaji saboda haka za su kashe watan ita a ta su a, sun ka zo suka yi wannan taro din shi ɗan ya kawata musu wannan taron suka shiga wannan kogo da Allah ya halaka da suwa shi kuma kudaro ɗin ya zo ya kashe wannan taguwa din to wannan aka ce su waɗannan mutanen guda tara ɗin Allah ya halakar da su wata su daban su kaɗai tunda kaga an ci cikin kogo sun ka shiga an ka halakar da su ko kaga taso azaba ta zama daban kenan sannan sauran kafirin su kuma sai aka sauka musu taso azaba daban su kuma an ka halakar da su ba da tsawa su an ka halakar da tsawa su kuma sannan a imamu al-qurtubi ya ce shi annabi salihu mutum kusan mutum dubu dubu hudu sun kai imani da shi ya an ce mutum dubu hudu sun kai imani da shi annabi salihu din sannan sai annabi salihu ya bar garin na hijir din ya yi hijira da shi da sauran wanda sun kai imani din sun ka koma wani gari da aka ce mahadara maut hadara maut sunan garin kenan to an ce lokacin da ya zo ne bai daɗe da zuwa garin ba sun zo to sai shi annabi salihu sai Allah mai rasuwa wai shi yasa an ka kira ma garin hadara maut din eh saboda daga zuwan su sai gashi Allah mashi rasuwa tun tun ba daɗi ba to shine nan sai Allah ya ci gaba da bada labarin su waɗannan 'yan ta'addar da yake cewa mutane ne masu ta'addanci waɗanda a suna ɓanna a bayan ƙasa ba su gyara sai Allah ya ce wa makaru hakika waɗannan mutane sun shirya makirci wa makarana makaran mu ko mun saka masu da makircin nasu din wa hum la yash'uruna alhali bu sani ba anan kaga wa makaru Allah ce sun yi makirci sannan makaran makirci wa makarana mu kuma sai mun ka saka masu malamai suna cewa saboda ladabi a wajen Allah ba za ka ce ai Allah shi ma ya musu makirci ba domin ai makirci ya abu ne mara ke ko to kuma shi Allah ba shi ya yi abu mara ke ba a ko umarni bai bawa inna Allah la ya amur bil fashai shi kai umarni ma Allah bai bada umarni a aikata mugun aiki to ta yaya za a aiki nan kuma a ce Allah yana makirci to shi yasa dole ana cewa dama akwai abubuwa lafuzza waɗanda za a riƙa yi don ladabi ga Allah eh irin wannan makirci din ba za a ce wai Allah shi ma na yin makirci ba a'a sai dai a ce Allah ya saka masu da su ma makircin da suka yi shine wa makarna muka saka masu da makaran makircin da ya dace da su wa hum la yash'uruna alhali bu sani ba kuma sai Allah ce fanzur to ka diba ka gani kaifa kana aqibatul mak- kaifa kana aqibatu makarihim yaya karshen makicin nasu ya kasance inna damarnahum Allah ce ai mun halakar da su ba wa qaumahum da su da mutanen su ajma'ina baki daya sai Allah ce fatilka buyutuhum فتلك بيوتهم هاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
a to wannan shi yasa malamai suka cewa kamar irin wannan wa makaru din nan wa makarna din nan yana daga cikin abubuwan da suke na ladabi dole a wajen Allah saboda suna cewa irin wannan ne da masu yin wannan taurin kan da kuma rashin ladabi su ce wai dole duk wanda lafazin ya tuna alkur'ani haka nan za a fassara shi ba magana a yi wani tawili domin a yi ladabi sai ana cewa to yanzu in kaddi bayan za ka tabbatar da haka nan dole a yi ladabin wani wurin yanzu misali suka ce a kamar yanzu misali sai ka zo za ka ba wani umarni kamar misali sai a ce za ka ce ma wani ɗana ka ko wani yaro naka misali kai zo mu ka kai na hanya kaza ko ma'ana kamar ka ɓace ga hanya kana son ka bashi umarni ya zo ya shirya da kai gwada maka ga hanya ai kaga na wani umarni ne ka bashi ko yi kaza kai tsaye to amma ai kaga inga Allah ne fa ba za a ce mashi umarni kan ba Allah ba to ai kaga akwai irin su ihdinas siratal mustaqim ko to umarni ne kaka ba Allah dole shirya da kai balle kaga roƙo ne kake go kaga wajen Allah roƙo ne yake amma in ga wani ne dan uwanka mutum kaga umarni ne kaka bashi kuma da irin inda zaka zo kana roƙo Allah rabbana la tu'akhizna kaga ai ba umarni ne kaka ba Allah Allah gagga kama mu ba a roƙon shi ne kaka yi misali to duk irin waɗannan din kaga shine abin da ka tabbatar da cewa dole sai an yi ladabi dole akwai ayoyin da zaka ga in ana magana ne a wajen bangaren Allah subhanahu wataala to dole a yi ladabi a fassara so yanda ya dace din in kuma ana magana ne da wasu daga cikin mutane su kuma sai a fassara su din daidai da matsayin su din to shi yasa nan Allah yake cewa a sun shirya makirci sai Allah ya ce fatilka buyutuhum waɗancan gidajen su ki gasu ga gidajen su nan khawayatun gidajen da sun zama kango da ma zalamu saboda zalunci da sun kai inna fi zalika Allah ce hakika a cikin wannan la ayata yace wallahi akwai aya la ibratan akwai abun da zai zama na lura a ciki amma da kaumin ga mutane ya'lamuna waɗanda za su ke masu sani wanda sun ka sani saboda haka mutane masu ilimi waɗanda suka gane wa amma su wa'azi to su ne waɗannan abun yake aya gare su din to shi ne sai Allah ce amma bayan wannan wa an je nan lazina amanu sai mun ka tsirar da wanda sun kai imani daga cikin mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalamu wa hum arba'atu alafin su ne mutum dubu hudu su sun kai imani da annabi salihu din don saboda aka muka tsiratar da su wa kanu ya tabuna sun kasance suna tsoron Allah shine suna tsoron ba su yin shirka da Allah to shine karshe Allah yake cewa to haka yamma mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalamu na'am
ولولا أن إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوما تجهلون
to bayan haka sai Allah madauki sarki kuma yanzu zai karanta mana shi kuma kissar annabi ludu alaihi salatu wasalam shi ma dai don mun karanta kissar tashi kwanan baya din shi ma a cikin sura shu'ara'i wanda shi ma annabi ludu yana daga cikin annabawan Allah wanda Allah ya aiko shi ma zuwa ga mutanen shi an ce Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutanen da ake ce garin Sadum Sadum sunan garin kenan wanda aka ce hanya ta garin na Sadum din yana nan a mutanen Makka ma suna bi kusa ga wurin don an ce watan zuwa wajen in za su in wanda sun ka tashi da garin Makka in za su je kasar Sham kasar Syria kenan to sai sun bi ta wannan gari inda Sadum yake an ce wani wuri ne inda Allah ya halakar da suwa wanda da aka halakar da su wurin sai zan saboda garin da bako can haka an kaɗa gashi sama an ka jiyo kishe shi da kasa ana an juya waina haka haka an kame kuma sannan mala'iku kuma aka mai ruwa da duwatsuna daga sama duwatsunan kuma dukkan su an daho su daga cikin wuta to karshe aka ce sai wurin ya zama da kasa wani dan tafki yakan ga mai wari har yanzu to shine aka ce wurin su mutanen na makka in za su je kasar sham suna bi ta wurin suna ganin wurin amma duk da haka ne kaga bai zama aya gari su ba rakin ga sun ga abin da ya faru ga wadancan annabawan amma kuma duk da haka ne sai ga suna kareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya aiko shi annabi lodu zuwa ga mutanen Sadum din shi ma ya kirawo mutanen nashi din ya gaya musu yi imani da Allah su bauta ma Allah sannan kuma su daina aikata wannan mugun aiki na luwadi suka aikata ba din to shine zaka ji can wata ayat Allah yana bada labarin su kazzaba qaumul ludil mursalina idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaquna inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni haka ma karanto shi yake cewa mutane annabi lutu sun kareta shi lokacin da annabi dan uwansu annabi lutu ya gaya mu cewa su ji tsoron Allah kuma ya gaya mu cewa shi wa manzo ne daga wajen Allah ubangiji madaukin sarki amma duk da haka ne musu imani ba can kuma inda ya musu magana akan cewa su daina yin wannan aiki na luwadi shine inda Allah yake cewa wa lutan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa'i bal antum qawmun musrifuna sai yake cewa Allah yake cewa annabi ludu shi ma aiko shi zuwa ga mutanen shi ya kira su yana ce masu yanzu za ku rika zo ma alfasha ya ce hakika duk cikin duniya gaba ɗaya babu wani wanda ya riga ku aikata wannan mugun aiki wai sai aka ce su mutanen na annabi ludu su ne an mutane na farko waɗanda sun ka fara aikata wannan aiki na luwaɗi duk duniya gaba ɗaya su an na farko to shi yasa annabi ludu yake ce masu ba wanda ya riga ku wannan mugun aiki ya kamata ku daina a ce kuna zo ma maza ta sha'awa kuna barin mata bai kamata ba ka ba sannan wata aya kuma yake cewa atatuna zukurana min alalamin ko wata zaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qauman aduna haka dai ta gaya musu cewa wannan bai kamata suna aikata ba to karshe bayan annabi lutu da ya musu wa'azi ya ce su daina wannan aiki kaga kamata ya su yi imani amma kuma sai ba su yi imani ba sai suka ce mashi kai la in lam tantahi ya lutu la takuna min al mukhrajina in dai baka bari ba za mu kore ka daga garin ga wayan bai ban musu wa'azi din ba lallai dole ya kyale su ci gaba da abinsu in kuma bai kyale su ba to lallai za su kore shi daga cikin wannan gari din na sadun din to shine a zaka ji wata aya Allah na cewa wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akharjuhum min qaryatihim min qaryatikum innakum innahum unasun yatahharuna yace jawabin da sun ka bayar da amsa ga annabi ludu kenan suka ce wai a kore annabi ludu da shi da sauran duk wanda sun kai imani gaba daya a kore su su bar garin tunda wasu manin mutane ne masu tsarki wai ba su ana aikata aiki na luhaɗi ne to haka ne suka zo ƙarshe bayan duk sun yi wannan da rashin kunya sai suka ce mashi to shi ma in dai shi annabin ne na gaskiya kawo masu azaba bana eh zaka ji yanda Allah yake cewa amma kana jawaba qawmihi illa an qalu i'tina bi azabillahi in kuntum min sadiqina in dai ka annabi ne na gaskiya kawo mana azaba ta Allah mu gani mana subhanallahi to bayan sun nemi wannan azaba shi kuma annabi ludu alaihi salatu wassalam sai ya roki Allah to Allah ya kawo azaba kuma Allah ya tsirtar da shi shi kuma yake cewa rabbi na jini wa ahali min ma na Allah ina roƙonka ka tserar da ni ya da ni da iyalaina daga waɗannan abun da waɗannan miyagun mutane suka aikata wa din sai Allah ya ce ko fa najjaynahu wa ahlihi ajma'ina sai muka tserar da shi da shi da iyalan nashi baki daya illa ajuzan fil gabirina sai dai watan wannan matar tashi dai ita kadai ta wanzu a cikin azaba din wato shine wannan matar tashi wadda kafira wadda bata yi imani ba to ƙarshe bayan ya roƙi Allah Allah ya saukar da azaba a halakar da suwa sai ko Allah ya karba masa wannan addu'a ta shi din sai Allah ya aiko mala'iku su zo su halakar da su mutanen nashin sai aka ce mala'ikun sun ka fara biyawa gidan Annabi Ibrahim alaihi salam suka zo inda yake suka wanda nan ne wadanda su ne sanda sun ka zo da ai suka bashi a cikin suran mutane sun ka zo kyawawa haka bayan sun zo wajen Annabi Ibrahim sai suka gaisa da shiya sannan shi kuma ya tashi ta ta hirmar da ya saba din harka abinci da komi an kai kike dan maraki ne yanzu ya kawo musu yanzu ya kawo amma gashi kuma ya kawo musu marakin su ci sai ga kuma ba su ci sai yana ce musu ala ta kuluna me yasa ba za ku ci ba ya kamata ku ci mana to kashe suka ce mai ai su ba mutane bane su ba mala'iku ne Allah ya aiko su su zo su halakar da mutanen annabi ludu to aka ce lokacin da su waɗannan mala'ikun suke gaya ma annabi ibrahim haka to matar shi aka ce tana tsaye wurin to sai ta ji daɗi ta yi dariya saboda jin cewa za a halakar da suwa to shi kenan sai kenan sai kawai aka ce sai sun kace mata to ke kuma shi kuma za a baki dan ɗake kuma za ki haihu an ce kuma ga lokacin shi annabi ibrahim bai haihuwa saboda ya kai kusan shekara ɗari gashi bai taɓa haihuwa ba ko kuma 90 bai haihuwa ga ita ma matar tashi ita ma ta tsuha shekara zuwa 70 zuwa 80 zuwa 90 ne ita ma ba ta taɓa haihuwa ba yau wani iko na Allah sai gashi wai an ce wai ita ce za ta yi haihuwa farko yanzu ko kaga tsawowa a shekara kusan 90 za ta yi haihuwa kwanan yanzu to shine wani iko na Allah kenan wanda aka zo a suka zo suka ce to shikenan suka mai wannan albishirin din bayan sun mai albishirin cewa za ta haihu to shikenan sai dai tana mamaki sai sun kace mata ata azabina min amrillahi yanzu ke ko lamarin Allah za ki yi mamaki sai take cewa yanzu a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali sheha yanzu in haihuwa gani ni da abba karariya ban taɓa haihuwa ba kuma ga mijina ya tsuwa shi ma tugu ba kan kuma a ce za mu haihu yanzu suka ce mata haka na allah ce za a yi din to kuma aka ce watan za su haihi annabi ishaqa ne sai allah ce wa min wara ishaqa yaquba kuma bayan sun haihi annabi ishaqan kuma shi kuma akwai annabi yaquba shi ma za a haihi shi ma wai sai aka ce kaga shi annabi ishaqan dan dan annabi isma annabi yaquba din dan dan annabi ishaqan ne wato kaga akwai albishin nan wurin suna da shekara 100 wasu suna cewa shi annabi ya kai da shekara 100 ba ita kuma ta kai kusan shekara 90 yanzu za su yi haihuwa fara kuma to kuma wai baya ai haihu din kuma wani iko na Allah duk shekarun gana su da sun kata kuma sai gashi za su yi tsawon rayuwa har su ga jikansu tunda an ce wa min wala isa haka yaquba eh an ce shi dan dan nasu ne shi ma zai haihu dan da annabi sunan shi yaquba kaga kenan sai ga ana masu albishin ga su da shekara 100 kuma ana baka albishin yanzu zaka haihu dan da kana da shekara 100 kuma bayan ka haihu shi da shekara 100 kuma yanzu shi dan dan wai zai tashi ya girma har ya aure kuma shi ma har ya haihu kana duniya baka rasu ba Allahu akbar to haka Allah ya masu to haka ce lokacin da suka zo sai abakawa masu wannan albishin din to sannan suka ce mashi annabi ibrahim to za su wuce wajen annabi lutu din sun ka wuce wajen shi bayan sun wuce wajen annabi lutu alaihi salatu wassalamu a yana ganin su shi kuma sai ya ji bai ji daɗi ba ya ji renadu ya ɓaci saboda abin da dalili ya san da mutanen nashi din ga su waɗanga mala'iku sun taho cikin sifa ta mutane sifan mutane kuma kyawawa ya saboda aka ya san da su waɗanga kafiran nashi tun da dai mutanen banza ne yanzu za su kawo harifa saboda da makocin duk lokacin da shi annabi annabi lodu din yayi baki suna zowa ne inda yake an ce ita matar tashi din wadda take wannan munafika wadda ba a kafira din wato tana hada baki da su wani duk sanda annabi lodu yayi baki sai ta kunna wuta haka inda rana ne in suka hangi hayaki na tashi gidan na annabi lodu to shine ashe da an yi baki kenan sai su taho in kuma cikin dare ne da sun hangi haske yana tashi sun gano kenan akwai baki kenan to haka take yi to lokacin da aka zo to shine sai suka annabi lutun ya ji bai ji daɗi ba ganin gashi ya baki saboda ya san da waɗanga mutane din za su kawo mashi hadi din to shi yasa zaka ji Allah na bada cewa wala ma ja'a rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asibun yace gaskiya wannan yini ne mai tsanani gare mai wahala gaske nan take ko sai ga mutanen waja a qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati qala ya qaumi haula'i banati kunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzini fi layfi sai yake ce masu ya ku mutane na sai ga su sunto suna sauri din suna zuwa sai yake ce masu ya ku mutane na ya kamata ku ji tsoron Allah ga ɗaya na nan mata in su kuka so ku aura mana sun fi tsakaka gare ku ku ji tsoron Allah kar ku kunyatar da ni cikin baki na da ni da Allah shine wala ta huzu wala ta huzuni fi da fi ga ku kunyatar da ni a cikin bakin nan nawa sai yake ce masu yanzu alaysa minkum rajulun rashidun yanzu ba wani mutum guda wanda zai shirya daga cikin ku haka za ku zama mutanen banza kalu sai sun kace mashi ayi laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nuridu suka ce a to amma ai kasan ba roma da ayanka mu ba su muka so ba kai ka sa abin da muka nuhi saboda ka kyale ba kawai subhanallahi to wannan dai annabi lutu yake cewa kai Allah sarki yake cewa law anna li quwwatan aw awi ila rukunin shadidin yake cewa da dai a ce ina da wani karfi ko ina da waɗansu ƴan uwa da za su taimaka mani in zo in kama ko in azabtar da ku bisa ga wannan aiki da kuka aikatawa ya ce lalle tabbata da na aikata din to haka yake gaya masu amma duk da haka nan ko kaɗan su ko kaɗan ba abin da ya dame su ba su damu ba babu wani imani wanda yake shiga cikin zuciyarsu to sannan ƙarshe a kamar yadda Allah ya bada labarin can wata ayyana yake cewa waje a ahlul madinati yastabshiruna sun ga suna ta murna saboda sun ga baki gidan annabi din sai yake ce masu inna haula'i daifi baki na ne waɗancan ne fala taftahuni kar ku koyatar da ni a cikin su wata kulla ku ji tsoron Allah wala tuhzuni ga ku kai ta duniya sai suka ce shin wai kai awalam nan haka anil alamina wai ko can ba mun ce gaba kawo baki gina bara ai ko can mun ce gaba kawo baki dan saboda haka in ba ka son wani abu ya faru ka ba kawo bakin bara subhanallahi to kashi dai suka yi wannan su kuma waɗannan mala'ikun sun ga abin da yake faruwa tsakanin annabi ludu da shi da waɗannan mutane mala'ikun suna ganin haka nan sai sun ka ce ma annabi ludu ya ludu inna rusulul rabbika lan yasilu ilayka suka ce kyale su ai mu ba mutane bane muwa manzanni ne da ubangijinka saboda haka ba za su iya cutar da kai da kuma ba kyale su kawai kai yanzu abin da za a fa asir bi ahlika bi qada'i min al-layli sai aka ce in dare yayi da kai da wanda suka yi imani ko hita ko bangarin na sodok din suka ga mashi annabi lodin ya hita bangarin yace kuma wala yaltafid minkum ahadun illa mar'ataka innahu musibuha ma asabahu ma asabahu suka ce saboda haka kan wanda ya wayoyin kun kai ta kuma da an ta an ta ka a wayoyi sai suka ce amma sai dai banda mata ita kam ha duk abin da zai sami waɗannan mutanen ita ma za a halakar da suwa inna mu'aiduhum subu kuma da asuba za a halakar da suwa to karshe bayan an tabbatar da annabi lulu haka to sannan su waɗannan mutanen da suka kawo hari da suka taho ga mutanen nan take aka ce sai wani mala'ika ya busa ya masu busa haka gaba ɗaya sai wasu su ta shahi sai zama wasu kasa su zama da kasan ƙeya waya tan baya ko zama ba idanu ba hanci ba baki duk sun ɓace shi kenan sun shahi shi kenan subhanallah to nan take haka akai basu to bayan an shahi su ne zaka ji Allah cewa wala qadra wa duhu adhaifihi fada masna a ayunahum fazuqu azabi wa nuzuri wai kamar halakar da su kenan fa su fara dan tsada ji tukun to shikenan aka tun daga nan wani abin da ya faru kenan to sannan bayan an yi haka annabi ludu sun kace hita dare yayi sun ka fita din kamar da Allah ba shi umarni suka fita wasu malamai sun kace har da ita matar tashi da sun hita tare sai dai tun da an ce da makwacin za a halakar da ita kaga ba za ta tsira ba kenan to karshe dai bayan sun hita din aka ce ana tafiya ita sai ta wayo ka san an ce kuma ka a wayo ko to tana wayowa sai aka ce sai suka jeho mata ta duci ita ma an halakar da ita to sannan shine zaka ji Allah cewa fa ahzarhum sayhatu mushriqina faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijili inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimina sai Allah yake cewa naka sai nan take tsawa ta kama su mun ka dauki garin nasu mun ka mai da shi sama ne ya zama ƙasa aka ce sai da mala'iku sun kaji suna jin kukan zakarun garin saboda sama an ka daga shi sosai da gaske sannan sai an ka juya shi din sannan ƙarshe kuma Allah ce wa amdanna alaihim hijalatan mun kai musu ruwan duwatsuna subhanallahi na musiba da azaba la kiyaye to sai Allah ce hakika wannan ya isa ya zama aya ga masu azantuwa din to shi yasa sai Allah tsira da shi annabi ruhu din annabi lodu din alaihi salatu wassalamu Allah yake cewa fa an je nahu mun ka tsira da shi ya wa ahlahu da shi da iyalan nashi din amma illa mar'atahu sai dai banda matar shi kan ita kan kana cimin gabiri na ta kasance daga cikin waɗanda sun kan wanzu a cikin azaba din nan wa amdarna alaihim madaran mun kai musu ruwa na azaba din to ƙarshe Allah ya halakar da suwa da su da matar tasu ne da shi da matar ta da su dan kafiran da kuma matar shi annabi lutu din alaihi salatu wasalam kamar yadda makaranta a can baya cewa da mako can annabawan su biyu ne waɗanda an ka halakar da matansu kaga tsakanin annabi nuhu alaihi salam mun karanta shi ma baya shi ma an halakar da ɗaya daga cikin matan shi sannan shi ma annabi lutu haka nan ɗin wadu wa'azi ne Allah ya kai don ya gwada musu cewa to don mace tana auren wani babban mutum to in ba ta yi aiki na kwarai ba to karshe ba Allah zai halaka shi zama ne na kwarai tana aure mutumin kirki ba zai amfani ta ba don in ta mutu tana aikata ayyuka na banza to Allah zai halakar da ita ma'ana za ta shiga wuta ne fa shi kuma ta yi aljanna kamar yadda an kai da annabi ludu gashi yana annabin Allah ne da shi da annabi nuhu su sun yi aljanna amma matan da sun yi wuta to su ne zaka ji yadda Allah yake ba da su cewa a a daraballahu masalan a daraballahu masalan lillazina kafaru min atanuhin wa mar'ata lutin kana ta ta abdaina min ibadina fa khanata salihaina fa hanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'an wa qila dakhula an-nar ma'a ad-dahilina to sune Allah yake bada labarin nasu din saboda haka sai ya zama ita wannan aka halakar da ita kafira ce ita wannan da ita san shi annabi nuhu shi tashi mata abin take yi ita kuma ita ce mutan nashi take ai kai ku kyale shi mahaukaci ne bai da hankali haka take ce masu to ita kuma wannan ne kaga na ta annabi nuhu ga abin take masu to karshe aka halakar da ita din aka ce ita kafira ce ita wannan mata ta shi annabi lutudin alaihi salatu wasalam a sannan kuma aka ce ita matar ta shi annabi lutudin an ce sunanta wa'ilatu eh haka na a sunanta an ce mata wa'ila shi ne a sunanta kenan haka malaman tafsiri sun dan kawo wannan din cewa kamar imamul bagawi a cikin tafsirin shi ya tabbatar da cewa haka nan wa'ila a sunanta ne to ƙarshe dai aka halakar da suwa to shine na Allah yake bada labarin shi annabi lutudin alaihi salatu wasalamu yake cewa a walutan ko na'am yake cewa walutan haka nan ka ambaci shi ma annabi lutu alaihi salatu wassalamu iz qala liqaumihi lokacin da yace mutanen nashi yanzu a tatuna alfahisha ta za ku zo ma alfasha ta luwadi wa antum tubsiruna alhali kuna gani qarara abin da bai dace ba innakum yanzu ku la tatuna rijal za ku rika zo ma maza shahawata a wajen sha'awa min dunin nisa'i wanda ba mata ba ya ce bal antum qaumun tajhaluna ku dai mutane ne wanda ba ku san karshen abin da zai same ku ba kun jahilci karshen lamarin abin da zai faru gare ku saboda haka in ba ku bari ba ku sani Allah zai halakar da kuwa zai kawo muku azaba na'am fama kana fama kana dawaba qaumihi illa an qalu wa qulu ala ludan min qaryatikum innahum unasun yatadaharun
to sai Allah ya ce bayan haka fama kana jawaba qaumihi amsan mutanen shi ba ta kasance ba sau da sadda sun kamar yan masu wanga azidin ba illa an kalu ba ce sai sun ka cewai a karju ala ludin ku fitar da annabi ludu ku kore shi mana a kore shi min karyata kuma daga cikin garin gana ku na sadun a kore shi mana innahum domin wai su wayanan unasun wai mutane ne su ita da haruna masu tsalki wai sunan ba su sun mai maza sai da mata wai shine suna ganin cewa wai a ya kamata a kore su to shikenan bayan sun yi wannan niyya fa an je nahu فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأمدرنا عليهم مدرا فساء مدر المنذرين صدق الله العظيم
a saboda haka fa an je nahu sai muka tsirar da shi wa ahalahu da shi da iyalin nashi din in lamra'atahu sai dai iyalin matar tashi ita kaɗai ce ita abba tsirar da ita ba ita kam saboda haka shine ita ce ake cewa wahila din kamar yadda aka yi magana din to sannan karshe fa an jana maka tsiratar da shiya a kaddar na ha'in lamar ta sai dai mata tashi ita kam kaddar na ha ita kam mun sanya ta min al-gabiri na daga cikin halakakku wanda an kalakat baqi na fil azabi wanda sun kawo a cikin azaba din wa amtarna alaihim madaran mun kayo musu da ruwa na duhatsuna daga sama fasa a matsalar munzalina Allah ce hakika ruwan waɗanda aka yi mu azaba yayi muni sai Allah ce saboda haka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qul kai kam kace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala halaki kuffaril umamil khaliyati bisa ga halakar da kafiran da sun kauce da an kai wa salamun kuma aminci ya tabbata ala ibadihi bisa ga bayan shi shi Allah din allazi nasdafa waɗannan da ya zaba su ne waɗanda Allah madauki suke ya zaba to shine aka ce shi yasa na shewar jallahu anhu ya kawo cewa a malamai sun yi magana game da menene hukuncin wanda suka aikata wannan aikin na luwaɗi din to sai aka ce su mutanen annabi lutu dai Allah ya masu wannan azaba din ya halakar da suwa da juwe garin nasu da kuma ruwan duwan tsona daga sama din sai an ka halakar da suwa to sai ce a cikin mazhabar imam maliku abinda aka ce da wanda ya luwaɗin da wanda an kai luwaɗin da shi in dai ba karamin yaro bane misali an ka ci da sama ba to dukkan su gaba ɗaya ga ka'ida kashi su za a jehe su ne su mutu a mazhabar imam maliku ko sun yi aure ko ma ba su yi aure ba duk ɗaya ne za a kashe su ne imamu shafi'i da imamu ahmadu bin hanbali shi kuma sai sun kace to in innahu ay kazzani to ai wanda ya luwadi kawan mazinaci ne saboda haka in ya yi aure a jehe shi in kuma bai yi aure ba sai a mai bulala kenan haka da imamu ahmadu bin hanbali da imamu shafi'i su kuma sun kace abu hanifa shi kuma sai ya ce a'a ai ba ma wani haddi wanda za a yi masu saboda haka su sai dai a yi masu watan horo hora su ya kamata a yi kawai ba haddi za a yi masa na zina ko kuma na rashin zina ba sai ce suka ce abin da dalili ko saboda shi cewa yi girman lahin ne ya wuce ma a ce ga haddin da za a mashi sai suka ce kamar da kasar rantsuwa ne da aka ce mai yaminul gamusi ko ka sa akwai rantsuwa irin mutum da yake makarici ne dama shi da gangan mai da ake sai karya ne ya ta rantsuwa kuma ya san karya ce kai to shi aka ce irin wannan rantsuwa ta shi ta wuce a mata kafara ita to irin wannan din ne saboda girman ta to shi imam abu wani ba sai ce ai shi liwadin babba ne girma gare shi lahin nashi saboda haka shi ya wuce a ce a mai haddi sai dai alkali ya ga duk hukuncin da dace masu dai kurin ya masu na tsoratarwa kurin da ladatawa to haka dai wasu ma malaman sun kace in za a yi ma hukuncin ma kamata in za a kashe wanda ya luwaɗi din wai a samu gini mai tsawo kwarai wanda ya ko ina tsawo a sako shi can daga sama su faɗo sannan kuma a bi wajen ruci kuma wai kuma da an kawo waɗancan mutane kuma gani ba wajen da haka na an kawo waɗancan kafiran su ma haka ya kamata a ce a yi masu din to haka dai ƙarshe abin da ya faru kenan to wannan kuma shine ƙarshe wannan kisa din tashi din insha Allah kuma za mu tsaya a nan sai gobe mana fata inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah fahimtar da mu daidai ba mu iko gyarawa alfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin to bismillah ko bismillah karanta eh bismillah
sai tambaya wannan yake tambaya ce menene tarihin zai da Allah ya faɗe shi a cikin ya faɗi sunansa a cikin alqur'ani
a wato shine shi zaidu din wanda ake cewa kamar da anka wanda ya tambaya jiya to ga shi wuri ya kure mana da yawa to shine zaidu dinnan sunan shi shine zaidu bin hadisa kuma malamai suna cewa duk cikin sahabbai gaba ɗaya ba wani sahabi wanda Allah ya faɗi sunan alkur'ani sai shi shi kadai ne ba wanda aka faɗi sunan ƙarar sai shi shi yasa in ka diba can ko annabi ko sayyidina abubakar ba faɗi sunan shi ba ƙarara sai dai Allah ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sai dai ce lokacin da manzo Allah yake ce ma dan abokin shi amma sai gashi kuma Allah yake bada sunan shi ƙara a cikin suratul ahzab cewa wa isa qulu lil ladzina amallahu alayhi wa an amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu haqqu an takhshahu ha inda yake cewa dai falan ma qada zaidun minha wa daran zawwajnaka wato falan ma qalin zaidun sai ga sunan shi karra aka ce alqur'ani to an ce duk sabai shi kada aka faɗi sunan shi a cikin alqur'ani din sannan kuma shi zaidun din nan asulin shi wajen manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama wata ita sai da khadija matar manzan Allah ta farko radiyallahu anha ita ta saye shi da ta saye shi sai ta ba shi manzan Allah shi yadda ta ce ta ba shi shi bayan ta ba shi shi yana nan aka ce wata rana ya zo garin makka a wani daga cikin yan uwan baba na shi zai judin ya zo garin makka ko da ya zo garin makka sai ya gane shi matsayin yana matsayin bawa sai tambaye shi shin kai a ina kake wurin wa kake sai ya ce a wurin muhammadu yake sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shikenan bayan sun rabu ya ta ya koma gida sai ya ce ai ya ga dan dan su ga abin da yake ga inda yake sai sun ka shirya sun ka zo wurin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sun ka ce suna sun a wai su zo inda yake ma'ana su nemi alfarma suna sun manzo Allah ya ba su shi yadda to aka ce sada sun ka zo wurin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sai sun ka ce ga bukatu suna sun da Allah ya ba su wannan dan dana su zai dade sai manzo Allah ce ba matsala ku je a ku yi magana da shi duk yanda ya zaba in ya zabe bi ku ku tai ba matsala ba wani abu in kuma ya zabe tsayanan ne kuma shikenan aka ce sun ka kirawo shi sun ka ce to ka zo ga abin da ake ciki sai suka ba shi zaɓi ne wanne ka zaɓa shi mu zo mutai tare da kai ya can inda iyayenka koko dai kaso da sai ce ai shi kam duk duniya ba wani wanda ya kaso ya zana tare shi in ba annabi muhammadu ba sun ka ce yanzu kai ka yadda ka bar uwayenka uwa ka da ubanka ka doka bishi ya ce ya yadda ya haso ya zanna yana manzo Allah ne to shi yasa aka mai lakabi da cewa shi masoyin manzo Allah ake ce mashi eh to aka ce shine ya zauna na wurin manzo Allah din sallama bayan ya zauna sai manzo Allah mai da shi dan dan yauta shi kuma manzo Allah ya mashi aure da Zainab bintu Jahshin Zainab bintu Jahshin ita ce ya aure din bayan ya aure ta kuma wani iko na Allah dama Allah ya kaddara cewa wato ita Zainab bintu Jahshin din wato shi manzo Allah zai aure ta shi ma to amma kuma ga Zaidun kuma manzo Allah ya aure mai da ita to shikenan aka zo suna tare kuma abubuwa suna dan shiga dai ba daɗi da shi da matar tashi dai har yana kawo kara ta wurin manzo Allah manzo Allah na ce mashi a'a ba komi dai ka rike mata ka amsi kale ka zauje ka wata killa har yana ce kai tsoro Allah ba komi ka rike mata ka dai to karshe har dai abin ya gagara da sai ya sake ta din bayan ya sake ta wani iko na Allah shikenan sai a kawai Allah ce ya auren manzo Allah aure da ita falan ba qada zaidun min hawa dan zawajnaka ita ba ta daura aure ba shikenan shikenan Allah ce ya daura mata aure da manzo Allah kawai ba sai ai wani taron daura aure ba an kira waliyanta waliyan maza duk ba ai wannan ba duk an wuce nan wani sai dai kurin da Allah ya daura masa aure da shi kenan kurin to kuma aka ce shi wannan Zaidu din ya haihu da ita shine ya haihu wannan da aka ce ma Usama bin Zaidin din nan Usama shi ma ana mai lakabi ana ce mai masoyin manzo Allah kuma dan masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda sahabbai suna jin kunya su tambaye manzo Allah wani abu to sai su tura shi wannan Usama din saboda ya zama ka matsayin jika ga annabi ko tun da kaga matsayin dan dan bawan shine wanda ya yauta to shi kuma rana kaga sai da zo ko ci in tabbace na manzo Allah ya tade to shi yasa an ce manzo Allah yana son shi kware da gaske to wannan shi zai duki nan haka yake a wurin manzo Allah shi yasa yana son manzo Allah matuƙa kware da gaske ya zabi kuma ya rabu da uwaye ne da uwa ce da uba ne duk ya da su ya rabu da suwa amma zan inda manzo Allah yake to kaga ai wannan ba karamin masoyi yake ba kware da gaske a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka sabbi suke yi to saboda haka dai a dunkule dai misali an ji insha Allah wannan shine ya kace tarihi za a kaga karatu ne mai yawa sai mu share awa guda ana tarihin nashi din tunda an ka dauko kaga zai kunshi tarihin haihuwa ta yi har zuwa musulunta tashi din zuwa da wurin hannu manzo Allah da kuma auren nashi da zama na duniya da duk ƙarin shekarun da ya da duk abubuwan da ya bada gudunmawar musulunci kaga duk ciki ya shiga ciki to kaga karatu ya ga shi amma dai insha Allah a dunkule wannan shine din to muna fatan Allah ya kara mana soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kara mana su dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan inda muka yi daidai muna roƙo Allah ya karɓa mana wannan karatu namu kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna dukkan jama'a da suka zo a wannan wuri Allah ya san bukata kowa Allah ya biya mu kowa bukatun da khairi da masu kawo sadikoki suna neman addu'a akan bukatun su daban-daban dukkan Allah ya san bukata kowa Allah ya biya musu masu neman addu'a ga marasa lafiyan su Allah ya ba su lafiya da namu marasa lafiyan gaba ɗayan su Allah ya ba kowa lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya da sauran masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoma da masu nau'i na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati gaba ɗayan su da ma'aikatan unguwar mu duka su muna masu addu'a Allah ya kowa jagora alfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mata masu cikan na a cikin gida su muna masu addu'a Allah sauke su lafiya a cikin sauki alfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين